أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyya tsira gare mu duniya da lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna 23 juma'a al-akhirah dubu daya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da ɗai ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalamu dubu biyu da sha tara muna da cikin kitabu jaza'i saidi don haka za mu tashi sabon babi babu lubsisi shi ko babu dukulil haram باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام الإمام البخاري رحمه الله تعالى يجي wannan babu yana magana akan shiga harami ko shiga makka bi ghairi ihramin ba tare da harama ba babu dukhulil harami wa makkata bi ghairi ihramin hukuncin shiga makka ba da harama ba hukuncin shiga harami ba da harma ba wannan ya halatta a shiga makka ba tare da harama ba abin da ba tare da harama ba bai yi haramar umra ko hajji ba bai yi niyyar yin hajji ko umra ba bai dauko harama ba ta yin hajji ko ta umra zai yi a shiga makka haka ko ba zai yi ba wasu ka ce zai yi wasu ka ce ba zai yi ba ko wanne yana dalili sabani ne don haka al'imamu Bukhari rahimahullah kamar yadda ya saba yakan aji dukkan matsala da ke da khilafa sai ya tsaya tsakiya in yi zo tarjama ta sai ya tsaya tsakiya kaga ce babin shiga harami wa makkata da makka bi gairi haramin ba tare da yin harama ba za ɗauka harama ba ai kaga bai ce ana yi ba tabbatarwa kenan bai ce ba a yi ba korewa kenan saboda la'akari da wancan sabani to wa dakhala ibn umar halalan al-imam al-bukhari rahimahullah yace abdullah ibn umar dakhala ya shiga makka halalan ba yana da yin harama ba shine halali muhrimi mai harama halal wanda bai yi harama ba to abdullah ibn umar ya shiga makka watan ba tare da harama ba kamar yadda in an lura wannan taliki ne al-Imam Bukhari domin bai faɗi isnadi ba ina ina isnadi na wannan riwaya tun daga kan wanda ya karba har ya zuwa Abdullah ibn Umar cewa ya shiga Makka ba ba yana mai harama ba kaga wannan bai faɗi isnadi shi ba don haka yayi taliki Imam Malik Abu Watta yayi wasu wannan taliki takan nafi'u yace Abdullah ibn Umar watan ya fito Makka har sai da ya zo Qudayt to sai labari ya same shi dangane da fitna watan fitna abin da ke faruwa a Madina watan tana can tarihi ce yushin fitna sun shigo Madina shi kuma ya baro Makka har ya kawo Qudayt sai juya to juya dawo wanda yi to sai watan ya shigo makka ba yana mai harama ba kaga don haka imam bukhari sai ya kafa hujja da wannan asari na abdullahi ibn umar cewa halal ne a shigo makka ba tare da harama ba da waɗanda suka gini wannan hukunci akan haka cewa wanda kala ibn umar halalan abdullahi ibn umar ya shigo makka halalan ba yana mai harama ba ma'ana ba yana mai harama da umra ba ko da hajji وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحنابين وغيرهم.
لم يذكره ما هو إيه؟ وإنما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكره للحطابين وغيرهم الإمام البخاري رحمه الله يتو إنما كيف أمر النبي صلى الله تعالى وسلم من الله صلى الله تعالى وسلم يا أمنين بالإهلال لين حرما لمن أراد الحج والعمرة قوان ديكي نفين حج كو عمره kaji abin da yake amma wa lam yadhkuruhu lil hattabin kaga kenan ma'ana waɗanda annabi sallallahu ya umurta su shigo makka da harami keɓe masu niyyar yin umra kaga wanda yake nufin ya shigo makka bai nufin yin umra bai nufin hajji zai iya shigowa ba mai bayan al-harama ba saboda ni saboda innama dinnan innama keɓe waɗanda annabi sallallahu alaihi ya umurta su shigo makka mana bil ihlali da daukar harama liman arada al hajja ga wanda ke nufin hajji wal umrata da umra ko kuma umra amma wa lam yadhkurhu annabi sallallahu ta'ala sallam bi abbaci wannan harama ba lil hattabina ga waɗanda suke kawo itace madina suke kawo itace makka su kaso ciki kawo makka su tai tuyo itace da yawa su kawo makka su sayar shi kawai ke shigo da su makka to waɗannan manzo Allah sallam bai umurce su ba saboda su ba su da aiki sai wannan zurga zurga saboda wannan zurga zurga su yo itace su kawo makka su sayar su tafi su yo itace su kawo makka su sayar ba ta cikin waɗanda aka umurta da yin harama kaga kenan wanda wata bukata zaka kawo shi a wannan zance ta kawo shi makka ba hajji ba ba umra ba to gini akan wannan to shi laisa alaihi ihramu yin harama bai waje ba gare shi ba wa ghairihim da waninsu wannan zancen bukhari ne al-imam bukhari ne kawo ne
حدثنا مسلم حدثنا وحيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت من أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن الملازم ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أن أنشأ حتى أهل مكة من مكة
kaga wannan akwai sabani kuma da aka ce wasu suna gani daga cikin malamai kamar imamu maliku da imamu shafi'i a cikin halaccin watan akwai sabani a cikin halaccin shigowa makka ba da ihrami ba ga wanda bai nufin hajji ko umra wasu lokaci an ruwaito sun ce la juzu dukhuluha illa bil ihram ya halatta shigowa makka sai da harama saboda ni saboda ita maka keɓantaccen wuri ne ba kamar sauran wurare ba ne sai fa ga haɗaɓin haɗaɓin su ne waɗanda masu yin itace daga haɓa itace tsaro ice shi da aka je aka tsaro kiraruwa shi ne itace sai su haɓaɓin waɗanda aikinsu ko cinikinsu ko kasuwancinsu su je su yi itace su kawo makka su sayar su banda su da kuma waɗanda suke kusa da makka zirga-zirgar su duk cikin makka suke ta kamar misali a ce mutumin da yake dan ba da mutumin da yake nan watan in ka bi hanyar sokoto nan hurhuri sai ka isko yawanci duka hulɗoɗin su a nan cikin gari suke su su zo su tafi su zo su tafi wataƙila mutum yana iya baya biyu ma uku ga rana to ire-iren waɗannan su ba a ɗora musu yin harama duk da su shigo makka ba wanda suke kusa da makka kamar irin usfan da ta'ifa da jidda kaga har jidda saboda haka wasu kuma suka tafi akan cewa watan shigowar ana so ne a matsayin mustahabi ne ba wajibi ba mustahabi ne ba wajibi ba ne حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل وأهل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل عاد عليهن من غير من غيرهم من عراد الحج والعمره فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وأن الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا مسلم يجي مسلم يا لم تدموا شيكما مسلم سين مسلم إبراهيم يا ديدقا قال حدثنا وهيب يجي وهيب يا لم تدموا قال حدثنا ابن طاووس yace ibnu tawus ya zantar da mu an abi yazi daga babansa shine tawus din an abi an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma shi kuma yaji daga abdullah ibn abbas ya dalla tabbata ga dan uban annan nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam haqiqa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam وقت لأهل المدينة ذا الحليفة waƙata ya sanya miƙati wa mutanen madina zarhulaifa ai waƙata zarhulaifa li ahlil madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mi ya sanya ma mutanen madina miƙatin zulhulaifa ma'ana zulhulaifa manzo Allah ya sanya shi miƙati ne ma'anan miƙati wurin da ake ɗaukar harami don miƙati akwai zamani akwai makani miƙati lokacin ɗaukar harami da hajji miƙati wurin ɗaukar harami da hajji ko da umra to shi ne annabi sallallahu alaihi ya sanya mutanen madina zan hulaifa wa li ahli najd qarn al manazil ya sanya qarn al manazil li ahli najd ga mutanen najd wa li ahli al yaman yalamlama ya sanya yalamlam ga mutanen yaman hunna lahunna wa li kulli atin alayhinna hunna lahunna waɗannan wurare lahunna na waɗannan garuruwa ne ko kuma waɗannan yankuna kamar an ce zulhulaifa karnul manazil juhfa yalamlam to duka waɗannan hunna waɗannan wurare lahunna na mutanen garin ne ولكل آت عليهن من غيرهم man arada al-hajj wal umra haka ma waɗannan wuraren bancin na mutanen wurin ne kuma na wasu mutane ne da suka biyo ta nan kamar yanzu mutumin da ya je mutumin Najeriya sai ya je Madina ziyara da ya je ziyara Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kare Makka zai kaga yanzu shi ba dan Madina bane ba amma kuma yanzu hukuncin mutanen madina ya kama saboda atin ne alai zai wuce miƙati na mutanen madina don haka yanzu wannan miƙati na mutanen madina ya zama miƙatinsa shine ma'anar wali lahunna wali kulli atin alaihinna haka ma duk wanda ya zo ma miƙatin min ghairihim wanda ba na waɗannan garuruwan ba ko na waɗannan yankuna amma fa man arada a iya ganewa wanda ke nufin hajji da umra amma wanda ya biyo madina zai zo makka asibiti za ta kai shi ko kuma zai je wani kasuwanci ne kawai ya je ya dawo ba hajji zai ba ba umra zai ba to nan ba sai ya tsaya ya ɗauki harami ba a watan zulhulaifa faman kana duna zalika haka na famin haisu ansha'a to duk wanda ya zama duna zalika bai kai wata miƙati ba kamar yanzu misali miƙatin mutum ma'ana gidansa sai zan sai an wuce zulhulaifa sai an wuce zulhulaifa to nan duk garuruwan da sai an wuce zulhulaifa akan hanya zuwa makka to ba sa dawowa zulhulaifa ba sai sun dawo zulhulaifa ba su ɗauki harama sunan gidajen su miƙatin su kamar da aka buga misali ko da yaushe kamar sai a ce watan a Kano dan ne ake aikin hajjin nan matsala to kaga mutumin gusau sai aka ce masa kwatar kwashi dan ne ne katin shi misali nan yake zuwa ya dauki harama kamar yadda da ka fito Madina ba dadewa ba sai zuzureta to haka in ka fito ka zo ka zo kwashi sai ka dauka to kenan duk wanda ke tsafe da yan kara huntuwa ba mu sai ake sai sun dawo kwatankwacin sun ɗauki harama ba a su gidajen su ma miƙati an fahimta ba sai sun dawo ba saboda gidajen su yana bayan miƙati shi ne faman kana nuna zalika famin haisu an sha'a hatta ahlu makka haka za a ji tahowa kamar mutanen hunto sai a ce to hunto za su ɗauka ya ka wuce hunto sai a ce ba kori matsalar manufashi kowa gidansa miƙatinsa ne kan hanyar zuwa makka amma miƙatin nan fa yana can baya har a kai ga makkatu miƙatu ahli ita ma makka miƙatin mutanen ta ce miƙatin mutanen ta ce za ka yanzu mutumin makka in zai hajji bai hita ko ina daga makka zai ɗauki harama inda saɓani yake shi masallaci zai zo ya ɗauki haraman nan ko gidansa zai ɗauki haraman nan ko kuma sai ya fita can adnal hil sannan ya ɗauki haraman nan wannan kamar yadda aka tuna an wuto shi maganganu ne na malamai sai su ɗauke shi aka duk ya halatta a yi sai dai falala sai dai falala sai a ce wanda ya je harami ya ɗauko to ya fi lada bisa ga wanda ya ɗauka daga gidan shi ina nufin mutanen makka hatta ahlu makka ta min makka
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى عهده المنبر فلما نزله جاء رجل فقال ان ابن خلل متعلق باصدار الكعبه فقال اقتلوه
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة فقال اقتلوه آه الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذن تدمو قال أخبرنا مالك يجي إمام مالك يا ذن تدمو عن ابن شهاب يا جدك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري شيكم أن أنس بن مالك يا جدك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المقبر النبي صلى الله عليه وسلم ياشق مكة هذا شيء بقى فدابا دخل عام الفتح أي دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر الهالك ألوكتب مغفر kwalkwali wannan da mayaƙa ke sawa wanda yake karewa daga saran makami ko an saro makami baya taba baya kaiwa ga jiki shi ne min faru kwalkwale falamma na za'ahu ja'a rajulun lokacin da manzo Allah ta salmi cire kwalkwalin nan ja'a rajulun sai wani mutum ya duka qala yace inna min qadal ya rasulullahi sallallahu alaihi ibn qadal muta'alliqun bi astaril ka'aba ya faɗi ya ci kuikuye da zanin ka'aba domin akwai wasu da suke da laifuka da aka yi fatu makkata annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya shiga gidansa ya kulle ya aminta ba a taɓa shi wanda ya je shi shiga gidan abu sufyana ya aminta ba za a taɓa shi ba wanda ya shiga ka'aba mana ya shiga harami ya aminta ba za a taɓa shi ba amma maza Allah ce banda wani da wani da wani da wani waɗannan kam ko sun ci kuikuye ko an gansu sun makalkale ga asfarun ka'aba wannan rigar da ta ka'aba to a zaro su a kashe su laifin da suka yi abubuwan da suka yi akwai daga cikinsu da ya rija sai kuma makka yana cewa ai ƙur'anin ma yanzu duk ya koma haɗe-haɗe alƙur'anin ma haɗe-haɗe ne saboda in na ce kaza sai maza Allah ce in haka ne a rubuta kaza haka ne in in Umar ma ya ce sai ce a rubuta haka ne irin muwafaqa ta Umar sai da Umaru watan wahayi ya bugi zuciyar shi tun ka ya gama sauka sai ya faɗi to wannan faɗin da zai maza Allah ce rubuta yace abinda Umar ya faɗa zan rubuta ko ko yace ai a Umar bai da magana magana Allah ce shi Umar ya yi muwafaqa ne da abinda Allah ya ce eh to wannan abun sai sa ta zamiya sai koma Makka sai koma Makka sai ta watsa irin wannan labarin ai yanzu abin duk hada hada ne eh gashi nan dai ta maganganun na suka to wannan abin ya bata Annabi sallallahu alaihi wasallam rai da kai fito Makkata sai ya ce ai a ko an kama su tube ga watan abin nan din Ka'aba starun Ka'aba a tole sai aka ce to ibnu Khatan watan ya ya ci muimuye da watan zanin Ka'aba wannan mayafin na Ka'aba to za Allah ya ce ku zaro shi ku kashe shi to yanzu menene mutabaka mutabaka nan cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shiga makka ta amal fathi watan wa'ala ra'asi hilin mai gifaru cewa wa'ala ra'asi hilin mai gifaru ya nuna bai harma ba saboda wanda ya harma ko hula bai sa balle kwalkwali bai sa hula balle kwalkwali bai rufe gashinsa wai rufe kansa ko da da mayafi kaga cewa ya shiga makka da kwalkwali ya nuna ya shiga makka ba yana ne harama ba to kaga nan halaccin shiga makka ba da harama ba an samu mutabaka
babun idza ahrama jahilan wa alayhi qamisun babun taqdiru hadha babun idza ahrama jahilan wa alayhi qamisun menene hukunci idan mutum yayi harama amma fa jahilan yana mai jahilta hukunce hukuncen hajji yana mai jahiltar mahzuratul ihram abubuwan da bai harma da hajji ba bai abubuwan da bai harma da hajji bai shi bai san wannan ba jahilan halin kasancewa sai yana mai jahiltar ahkam al-hajji ko jahilan mahzuratul ihram shine ma'ana to wa alaihi qamisun sai ya zama yana da riga a kansa ma'ana yana da riga sanye da ita yana sanye da riga to yanzu menene hukunci wa qala ata'u idza tatayyaba aw labisa jahilan aw nasiyan fala kafara alayhi وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه الإمام البخاري رحمه الله يجي وقال عطاء عطاء بن أبي رباح يجي abinda Allah ibn Abi Rabah yace idza tadayyaba idan mutum ya sa turare amma kuma yana mai harama shi za ka tara ba kawai idza tadayyaba aw labisa jahilan aw nasin fala kafaratu kaji kaji ba inda magana ihrami yanzu in ya sa turare in ya sa kaya jahilan aw nasin yana mai jahilta bai san hukunci ba aw nasin ko ya san hukuncin amma man cewa yi la kafarata alai babu kafara gare shi ma'ana babu fidiya gare shi kafarata alaihi ma'ana wato fidiya ke magana e babu wajibcin fidiya a gare shi saboda ni saboda ya sha ya sa turaren ne jahilan ko ya sa abin da ba a sawa jahilan au nasiyan ko ba ya san imantawa yi fara kafarata alaihi babu fidiya a gare shi wannan watan tarihi ne wanda al'imamu al-bukhari ya rahimahullah tarihi ne wanda al'imamu al-bukhari rahimahullah ya yi
حدثنا أبو الوليد حدثنا حباب حدثنا على بن قال حدثني صفوان بن يعلى يألمني أويا عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر نفرة أو نهر كان قوم يقول لي أحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال إذن في قمرتك ما تزلق في حجك
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه كان عمر يقول لي تحب أن إذا نزل عليه الوحي أن تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا أبو الوليد أبو الوليد يا من قدم شيني هشام بن عبد الملك الطالس هشام بن عبد الملك الطيالسي شين أبو الوليد قال حدثنا همام يجي همام يا من قدم قال حدثنا أطاء يجي أطاء يا بام يا من قدم قال يجي حدثني صفوان بن يعلى صفوان بن يعلى يا غنتدني عن أبيه يا كربو daga babansa shine ya alaɗin ya alabni umayya to bai kawo bai nisbar sa sai ce haddathani safwan ibn ya'la an abihi daga baban shi shine ya alabni umayya qala abin da yace kuntu ma'a rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata rana na zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun alaihi jubbatun sai rajulun wani mutum a tahu ya zaike masa alaihi jubbatu akwai jubba tare da shi fiye atharu sufratin akwai atharu watan ɗan tabo ɗan jirwaye na sufra mai yalo yalo ga jubba ɗin tashi jabbar shi yana da ta ɗan yi ɗabbar ɗabbar na ɗorawa ɗorawa haka au nahu ko makamancinsa kana umaru ya li sai da umar yana ce da ni tuhibbu idza nazala kana son idan alwahyi wahayi nazala alayhi yana sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam turidu atuhibbu an tarahu kenan kana son ka ganshi tuhibbu idza nazala alayhi alwahyi an tarahu kana son ka ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da wahayi ke sauka gare shi in an tuna wannan hadisi ya gabata fa nazala alayhi sai to ga wahayin ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ثم سري عنه سنن كان سي أبن يدوك سي وهي يدوك فقال فقال سيتي اصنع في أمرتك ما تصنع في حجك كأيكتا تكن أمرك يدك كي أيكتا واتكن هجنك أي يدك سن أهجي با أسا محيطي با أسا تفادي سي إزاري سي ردائي تو حقا يكفو أتكن أمرك haka yake ko a cikin umra kaga ba a rawaito ya ce je kai kaza ba saboda ni bai bai da labari tanadin musulunci tanadin hukunci na shari'a akan abin da ya shafi ake faɗi shine ma'ana idza ahrama jahilan wa alayhi qamis to nan za a ce to shi wannan asari ya ce watan wani hadisi ya ce jubba amma tarjuma ta ce kamisu sai ka ce to ai hukuncin su guda hukuncin su guda yadda ba a yadda mai harma da haji ko da umra ya sa kamisu ba ba a yadda ya sa jabba ba za ka hukunci su guda ko da alakazi da sura su ta saba amma dai hukuncin su guda ne jabba da kamisu hukuncin su guda ne a cikin haramci nasawa ga wanda ya harma da hajji ko da umra وعض رجل يد رجل يعني فانتضع ثنيته فأبطله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فشكو وعض wannan shi ma mai zaman kanshi ne kuma matsala ce mai zaman kanta mustaqilliya ce bi zata rajul imam al-bukhari yace rajulun wani mutum abba ya ciji da rajulin hannu wani mutum ya'ani abinda ake nufi fanta za a sani ya tabu da ya firge ya firge sai ya balle sai tuge sani ya tabu haƙorin wancan da ya cize shi فأبدله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واتن سي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبدله يبنزن تدع حقول إن أكا تزجي موانشا أكا تشري مسمع أنا بنزن توا ماذا الله صلى الله عليه وسلم فجعله حجرا يسن ياشي حجرا باديا أي كاسم أكوي ديا تحقولي أكوي ديا حقولي وما النبي صلى الله عليه وسلم بيشي أبيا ديا بقى aka ce to me yasa an cizge mashi hakuri bai sa a biya ba aka ce dafku dafku zalimi ta so mashi ya cutar da shi shi kuma ya gaba da la illa ya tunkude shi to waje kici ne ture shi ya kwaci kan shi daga cizon da ya mai sai hakuri shi ya balle ya cizge ya yi ta za ka fa abu ɗalabu sai mu Allah ya mai da shi banza ba a biyar komi shi na ɗalabu to nan an yi magana akan muɗabaƙarsa watan da tarjama wasu sun ce cikonsa waccan riwaya ce wasu kuma suka ce a abin da an muɗabaƙa suka ce ma babu muɗabaƙa wasu suka ce ma babu muɗabaƙa imam bukari ya kawo shi ne kawai amma babu muɗabaƙa da abin da babi ke magana باب إذا هرب جاهل وعليه قميص شيني أكي مغانا sai suka ce to ai babu mutabaka tsakanin waɗannan so
babul muhrimi
babul muhrimi yamutu bi arafa wannan babi yana magana akan mai harama da hajji ya mutu bi arafa wanda ya mutu a arafa walam ya amuri nabi sallallahu ta'ala alaihi sallam an yi adda anhu baqiyatul hajj amma tare da haka annabi sallallahu alaihi sallam bai umurci a cika mai shauran hajjin ba domin a tsayo arfa ba a gama hajji ba za a damu muzdalifa in damu muzdalifa za a kwana a je a yi jifa in an yi jifa za a yi yanka za a yi aski a tawa a yi tsawaful ifada wanda su ne baqiyatul hajji sannan a koma mina a cika kwanukan zaman mina to wannan shine baqiyatul hajji to wanda ya mutu a arafa kaga waɗannan abubuwa su kuce masa to amma sai ga annabi sallallahu bai ce a cika mai ba bai ce a cika mai ba wasu wasu da shi suka kafa hujja suka ce wani bai mai wani hajji in mutu ya fati wani bai mai hajji dan da wannan mai hajji sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wannan a cika mai hajji shi don yayi fati ranar arfa yayi fati a arfa waɗannan ayyuka duk da ake bayan arfa bai samu yin su ba to wannan shi ne dalilin amma wasu sun buge wannan magana da domin su fahimta suka yi ba magana bace ta yi ƙarara amma wannan akwai riwayoyi ƙarara sun tabbatar da a iya yin hajji kaga shi kuma can daga fahimta ne daga fahimta ne don shi rassin bai ce ƙarara ba a yi ba a su suka fahimci haka don haka watan ba a haramtawa ba a halartawa sai da nassi sarihi sahihi ya zama sarihi sahihi inda haramtawa ne eh sai da nassi sarihi cewa lallai haramun ne kuma ya inganta kuma karara ya fito ba ka fito tunda bai fito karara ba ga wanda ya fito karara to ya doke shi
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه ان وقف عن راحلته فوقع فوقع عن او قال فأتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وستر وكفنوه بالثوبين او قال ثوبين ولا تحركوه ولا تخمروا راسه فان الله يبعثه يوم القيامه ينبه
nan a wajen tarjama babin muhimmi ya mutu bi arafa wa lam ya'murin nabi malamai suka ce da dai al'imamu bukhari ya ce babul muhrimi mata mata da ya ji saboda kadiyyar da yake magana a kan ta ta riga ta wuce ولم يأمر النبي إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيمر يبقى magana ta riga ta wuce babin wanda wani mutum ne mai harama da hajji yau fati ko manzo Allah bai yi umarni a cika mai shauran ayyukan hajji shi ba to nan mahallin shi a ce mata bai mutu ba in dai da wannan ibara ce in ka za a ce ya mutu to ibara sai ta canza حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أغسله بماء وصدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنجوا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي الإمام البخاري رحمه الله يتي سليمان بن حرب حدثنا أذن تدموا قال حدثنا حماد بن زيد يتي حماد بن زيد يا أذن تدموا عن أمر بن دينار يا كربو لك أمر بن دينار عن سعيد بن جبير يا لك سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شيكما ياجي شي سعيد بن جبير ياجي لك واتن عبد الله بن عباس يدى الله تبت قريس وقال بينا رجل منا نوترانا ونمتن واكب ينا أسعيد مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تارد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعرفة عرفة إذ وقع عن راحلته سيكوي أكا سلمي عن راحلته دقا watan kan taguwarsa fawa kasar sai ta gurɗe masa wuya sai ta gurɗe masa sai wuyan sai kare faɗuwar da an tuna wannan ya gabata ce au qala fa aka asathu ko kuma qala ya ce razna shakka fa wa asathu yace ko fa aka asathu yace duk dai ma'anar su da fa qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asilu ku wanke shi bi ma'in wa sidri da ma'in ruwa wa sidrin da magarya kaga kenan wanda ya fati cikin harami ana mai wanka wa kafinu fi thawbayyin kuma ku yi maili kafani cikin tufafi biyu ma'ana waɗannan tufafin nan shi izarin nan da rigaɗin nan zanin nan na ɗaurawa da bayanin nan wanda mai harma da hajji ke yi to ku lullube shi ku mai likafani fi saubaini cikin tufafi biyu aka ce fi saubaini cikin tufafi biyu wani tufafin za a samu wasu suka ce a fi saubaihi riwaya ce safarin ya ce auƙala ko kuma ya ce fi saubai tufafin nan nashi guda biyu na hajjin amma wala tu hannidu kada ku shafa masa turare wala tu khammiru ra'sahu kada ku shafa watan kar ku lullube ra'asul kansa tahmiri lullubiya wala tukhammiru kakku lullubi saka ake ce mu mayadi khimar khimar wala tukhammiru kakku lullube ra'asul kansa fa inna Allah yab'athuhu yawm al-qiyamati yulabbi Allah tabaraka wa ta'ala zai tada shi yana cikin aikin haji shi wanda ya mutu ciki ya mutu yana haji kuma zai tashi cikin haji don haka ko zai tashi sai dai ya tashi yana labbaik Allahumma labbaik saboda haka kar ku shafa mashi turare domin mai harma da hajji bai shafa turare aka ce kenan yanzu rasuwar ba ta yanke aikin hajji ba aka ce ba ta yanke ba abinda zai ma tashi da shi zai tashi da abin shi ai kaga abinda za a tashi da shi ya bi gaya kamar an ce har yanzu yana cikin aikin hajji ya rasu Allah zan ci ayo fati ya ce ai ba ma har yanzu yana nan ba fa innahu yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiya a wata riwaya ko kuma nan biyu da biyu ai karewa da karo zai ma tashi ran tashar kiyama yana mai talbiya ma'ana zai tashi cikin aikin hajji saboda haka kada a safa mashi abin da ba a shafa wanda mai hajji ba a shafa shi ne turare kada a lullube masa kai don mai aikin hajji bai lullube kai
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه إذ وقف أفعالها إلى الدين ووقفته أو قال فأوقفته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وصدر وكفنوه في ثوبين ولا تمصوه بيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحملوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا حدثنا سليمان بن حرب الإمام البخاري رحمه الله يتي سليمان بن حرب يا تجدم قال حدثنا حماد أغنى هيون دقو دابي سليمان بن حرب وچن تبا لك سليمان بن حرب وانما لك سليمان بن حرب to wancan kada mu wuce menene dalilin mudabakar wannan hadisin tarjuma ai ka cikin hadisin annabi sallallahu ta'ala sallam bai ce a cika masa hajjinsa ba walam ya'muri annabi sallallahu alaihi wasallam an yu'adda anhu baqiyatul hajj annabi sallallahu bai umarni a cika mai wato shauran aikin hajji ba da ya rage a kan shi to shine dalili سليمان بن حرب يا ذا تدم قال حدثنا حماد بن حماد بن زيد يا ذا تدم عن أيوب ya karbo daga ayyubu sakhtiyani an sa'id ibn jubair ya ji daga sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ji daga abdullah ibn abbas yadda Allah ta tabbata a gare su qala yace baina rajulun muna nan sai ga wani mutum waqifun yana tsaye a arafa kaga waqifun bi arafa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam waqifun ma'an nabi yana tsaye مع النبي تعالى النبي صلى الله تعالى وسلم بعرفة سبودا سنني واتن girman wannan ma'iya sai ya zan ba za a yi fasli ba da wani abu tsakani a ga waƙifin bi arafa ta waƙifin bi arafa shi muta'allikinsa bi arafa to amma saboda wannan ma'iya girmanta na ma'an nabi sai zama ba a kai shi karshe ba ba ce waqifun bi arafata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai waqifun ma'an nabi bi arafa إذ وقع على عن راحلته فوقصته أو قال فأقصته سيغاش يا فادو daga kan abi hawassa ta gurde masa wuya au qala fa aka asatuhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tasiluhu ku wanke shi bima'in wa sidrin da ruwa da magarya wa kaffinuhu ku yi mai likafani fi saubaina a cikin tufafi biyu wala tamassu hutiban kar ku shafa mashi turare wala tukhammiru ra'sahu kada ku lulluɗe kansa wala tuhanniduhu kada ku kada ku shafa mashi turare shine halu turare فإن الله يبعثه يوم القيامة جميعا cikin aikin haji karewa da karo ma zai tashi ran tashi alkiyama mulabbiyan yana mai talbiya hala kaunihi mulabbiyan hali kasance sai yana mai talbiya to
babu sunnatul muhrimi idza mata babu sunnatul muhrimi idza mata wannan babi na magana akan sunnan mai harama da haji idza mata idan mai harma da hajji ya yi wa fati menene watan abin nan dinsa me sunnarsa me hukunci na abin da ya shafi wankan shi yi mai littafani da sauransu
حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا حسين اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفته ناقته وهو مخير جماعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه بماء وصدر وكفنوه بثوبين ولا تمصوه بدين ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا
هكذا ما أن حديث يا ساكي كرروا شن يا رويتا takan Suleiman ibn Harbin riwayoyi guda biyu dukkan su takan Suleiman ibn Harbin to wannan kuma sai ce haddathana Yaqub ibn Ibrahim Yaqub ibn Ibrahim ya zanta da muqala haddathana Hushaym yace Hushaym ya zantar da mu qala akhbarana Abu Bishr yace Abu Bishr ya ba mu labari an Sa'id ibn Jubair ya karbo daga ko ya ji daga Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya ji daga Abdullah ibn Abbas da Allah tabbata ga dan da uban anna rajulan sani dai wani mutum kana ma'an nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fawaqasathu naqatuhu sai taguwarsa waqasathu ta kada shi ta gurde masa wuya wa huwa muhrimun alhadi yana mai harama da hajji fama ta saye wa fati فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يجي أغسلوه كوانكش كاغا سنة المحرم إذا مات في الإحرام أن يغسله a wanke shi kaga shine ma'ana yanzu ana so a fito da ina sunnatul muhrimin take a cikin hadisi sunnar wanda ke harama da hajji in yayi wafati to ina sunnar sa aka ce agsilu maza Allah ce ku wanke shi bi ma'in wa sidrin kaga ana wanke shi kamar da ake wanke kowane mamaci bi ma'in da ruwa wa sidrin kuma da magariya wa kaffinuhu kaji sunnar wanda ya faci yana cikin harma ai mai likafani fi saubaihi cikin tufafin nan nashi na aikin haji domin duk waɗanda za a kawo mashi a mai likafani da su ba su kai tsada da darajar waɗannan da yake wannan ibada da su ba to haka aka ce fi saubaihi saboda girman su da darajar su da albarkar su وكفنوا في ثوبه ولا تمسوه بطيب kada ku shafa mishi turare kai kenan mai harama kaga sunnar mamaci kam in ya mutu a shafa mai turare amma sunnar mamaci muhrimi shi ba a shafa mai turare saboda ni me ya hana ya aje waccan sunnar ya tsaye da tashi ihrami kaga ihrami ya aje wata sunna ya ture ta ta shafa ma mamaci turare ya tsaye da tashi ta nisantan mai harma da hajji ga turare an fahimta wannan aikin hajji ya kau da wata sunna ta shafa ma wanda ya harma da mamaci turare wala tuqammiru ra'sahu kada ku lulluɓe kansa fa innahu yub'asu yawm al-qiyamati mulabbiyan fa innahu haqiqa shi yub'asu ana tada shi yawm al-qiyamati ranar tashi al-qiyama mulabbiyan yana mai talbiya zai tashi yana labbaik Allahumma labbaik to اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين